Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin mara zamani ɗauke da labarin wani bawan Allah da muka ci karo da shi kuma muka riske shi yana ta wasu irin zantuka masu kama da wani yanayi wanda watakila ba za mu iya saurin fassara wannan yanayin ba amma dai mun lura cewa yana da gemu kuma yanayinsa na ustazai ne sannan kalamansa suna kama da abin da ya shafi al'amuran addinin musulmi musulunci amma kuma a hannu guda batun nasa yana yin sa ne akan abin da ya shafi tattalin arziki da halin matsi da ake ciki amma dai bamu sani ba watakila ko shi ma ya tsinci kansa ne a irin wannan yanayi kebur din yana ta faman zagaya shi ta ko ina yana jin abin da yake ji ne shine abubuwan suka rikice masa watakila ya fara karanto aya da hadisai yake ta faman irin wannan zantuka a bakin titi za mu so mu ji wai me ya fusata ka ne kake ta waɗannan zantuka abin da ya fusata ni bawan Allah shine wato abin da ni na fada da kuma sauran yan uwana duka yawwa musulmi kaf wato mun fada layi na uku a tattalin arziki layi na uku na shi ya kira fatara ko babu a Hausa dama layi uku ne kaf a duniya a bangaren economical category ake kiran su layi uku ne kaf wadata talauci da babu to wannan wadata ba a ce kowa sai ya je zama wadaci ba amma aƙalla abin da ake so a koya ta musulunci mutum ya zama talaka talaka kuma shine wanda ke mallakin ɗan miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan ɗaya.
Talaka kenan.
Eh wannan shi talaka. Shi ne talaka a kan hadisan musulunci a ɗaya na shirye.
Talaka shi ne miliyan biyu zuwa sama.
Shi kuma mai wadata miliyan biyu da rabi zuwa sama. Har tiriliyan wajen ake mawadaci. Wani ba kowa sai ya zama mawadaci ba.
to yanzu kai ka ce kai ma kana cikin wannan abin da sauran musulmai watakila kai baka da miliyan biyu ne ah to dina na ganta na ganin ina ina tukun ba ai kaga ba ban ganta ba ni yanzu ba ke ai na fada layin da aka yi zama haramun fada haramun ne a musulunci dan adam ya fada layi na uku layin fatara layin babu layin karkaf to kai a cikin sa kake shi yasa kake a cikin sa kake kuma duk yan uwa da kake yasa kake kauta kalmar cewa kassaruna wato sun nika samu sun rugurguza mu ko gane ba wannan shine ma'anar kasa muradin da muke magana to wani fa sai ce babu ce ta matsi da yawa kake ta wannan su warrai da ai babu ce da mana ai ba ni kadai bane yana muke so Allah ai ba mu kadai bane muna duk mafi yawa wato 70 zuwa 80 fasan al'umma haka suke malamin ya ci abinci kara yau na fara ci abinci na ban ci abinci ba ba mu ga abinci wake ba ba ni da ko dari Alga ta wannan. To wataƙila yunwa ce ta sa kake ta wannan me yunwa ban yana irin wannan zantukan ba lalle a yadda da shi ba za a iya cewa ba a hayyacin sa yake ba.
Za a iya cewa ba a hayyacin sa yake ba. Dama ai an ce talauci ba hauka bane. Amma fatara ta zama hauka. Yawwa. Fatara ta zama hauka. Yawwa kuma duk a cikin fatara muke.
To yanzu wancan din kake yi ko kuma a'a dai da hankalin.
Mu abin da yanzu da ɗan sauran hankali ya za ganin wannan maganin mai. Ai da bajuwa ga nayi. Ko ba gane ba. ko kuma fara kai duka.
So a ɗanyi baya baya kenan.
Eh da a yanzu a ɗan sauran hankali na a yi zakan nan bayanin in ba ka me aka ji mana kawo na hadisi ko wani aya.
To yanzu ɗan na abincin ɗan na abincin kake nema.
Yanzu muna neman wato a saki jama'a ne. Kuɗin da Allah ya ba Allah ya ce kuɗinsa ne. A saka wa mutane wannan kuɗin ya yawo su daina wannan fitara. Muna fitara ba wani alheri zai gudana. Zumunci zai rushe, tarbiyya ta rushe. makotaka ta rushe in dai ana fatara iza mu ba ma goyon bayan fatara da duk wanda ya kawo ta yawwa wani fa sai ya ce yanzu da ka ji ka da wata yan miliyan ɗaya ko biyan aljihun ka ɗin za a ji ka yi shiru kamar ba kai ba ina roƙon Allah neman tsayi da yin ɗin akan gaskiya yawwa wannan gaskiya ko ni buloniya ne ya kauta ji ta a bakina amma ya kace ba ni kai ta ba ta tabu duk yan uwa da san 70 zuwa 80% na al'umma ta shi fatara wai shi matalakawa wai shi lugudan bulalar kebur din wancan abin da ake kira talauci ya yake ne da kake ta jinsa haka wannan keburan na ga maka ai duk mutumin da ba zai faɗa a gida aji ba mata zuwa ji ba dan ka ba zai ko wannan shi ma abin da kira ilal wani ta'ijil fatara wal maskana kenan wato illolin wato fatara da iza Allah a matsayinsa na alimul gaibi almatsayinsa na alamul guyu kwata-kwata ya haramta ma ɗan adam ya fada fatara babu wannan kwata a musulunci kai har tsarin kafirci babu wannan daga tsara ba fatara a babu fatara kwata babu to wallahi haramun ce dan adam saboda mata ka ba ta bi ka ba dan ka ba zai bi ka ba ba ka zubunci ba ba za ka yi gudunmawa ba za ka taimakekeniya ba kuma amfanin ka biyu an san kallo kenan ko dai ustazin uwar gida ce ta kwaɗan toshi ne ma duk ba a gane ba amma da ma wanda duk duk duk duk duk akwai wannan din ka faɗa ta ba ni ƙiji ne kaga kuma a yi alaga ta nan nuna sunawa ba zo na kawai dai kawai sai dai kawai kuna bata tambaye ka ungo ba ta tafi ina na sha kebura Eh, bata bata tambaye ka unguwar ba ta fita kwarar a ba ba za ta na na na na ma- na ma mata dawa kawai Kawai, in ta in ta in ta ba ta fita kawai to kuɗin mota fa wani wake kudin mota a kai ne ba alhakin ka bane alaki na ana abinci ba shi ne gaba daga tawala da sutura da magani ko da ilimi wani ba shi ne wajibcin maza ba shi ne wajibcin da ya hau kan maza to sun kasa ma abincin kansa Ah, ko dai kai ka kasa An- ba ni ka ai ba abin da nake sa yawanci nake sa jama'a saboda jama'a da haka sai yayi saboda mu ne masu ido hudu da jama'a kullum koyaushe a ko'ina haka kake bin gari kana ta wannan surutan da zan tuka wannan kwarai daga ce wannan din da zan haka na kira mani ba na wani zan so so in dai fatara ce ba na goyon bayan ta duk wanda ya kawo ta na ji ana ce maka wai wai kassaru na ko me a kassaruwa jami'an alkatala jami'an jami'an kassaruna jami'an ina fassara take sun nana mana fatara da da da babu wai ina fassara kassaru na din Kassar- ni ne- shi larabci ne wannan to ya nake da fassara ɗan take arabiya shi ne nake sa alabar larabci amma a matsayin wannan larabci shine wato sun ruguje mu tsoron sun kakkarya mu ba kuma ku Yawa.
ka karye kanku ba ba ba mu bane ba mu bane ai Allah a hannun wasu ya dora mu yanzu misali ita uwar gida da ba ta jin maganar ustazu ko in ce akara makallahu duk wannan gemin naka har da furfura ga kasin ba abubuwa sun kankama kuma ba za ka iya barazana mai gida ya tsare gidansa ba ko wasu mace ta wani wani sana giye mu Ba- bayan ba ka yi mata biya mata bukatar dubu ɗaya biyu uku biyar a in ka zo mace ta bi ka duk wannan mata ma duk wata kashe wa dubu uku biyar goma in dai za ka mai ba mata bukatar wannan dubu uku biyar goma wani duk tana kare wannan to in ka kasa wannan mace ba ba ta wallahi ba ta bi ka ba na ga ga masu aikin gini ga masu ɗiban yashi duk akara makallahu ba zai iya sa ɗan tiri kwata da ɗan tsukakken wannan sai fita a fafata ba yau masu masu aikin ginin nawa ne aka nema ka rasa sau nawa aka nema ka rasa shi ma kai ka na fita ka nema duk ni na- na a kowanne nawa magana ya fi so nawa a gani ya fi so nawa shi ganin sa kamar ba zan iya ba za ka yi zabe mun magana ba ba za ka iya aikin gini eh amma kuma na gansu ni zan zan iya mana tunda ya zama dole da ƙwarin ka ne ko Akwai ko da- ƙwarin ka ya rena ka ɗan ba kwana biyu haka bane ba haka bane yanzu misali in- in- in faɗin gaskiya ce na fi shekara ashirin na aiki a garin nan ko a ƙasar nan amma am- am- am- amma a ce a kabbe ga kuɗin abinci ba a gashin me ke na yi a baya fa mun ji an ce fa akwai abincin talatin a Kano.
abinci talatin to ai wanda ya faɗa shi ya san da wannan ɗin shi ya san kuma wurin da ake amma mu ba yan garin ba ne mun sani ai mun san abinci yanzu daga ɗari uku zuwa sama shi ne kawai zai gamshe ka in ji- an ji abinci in kuma ba haka wato sai kai sirka yunwa Shi ya yake sirkayun wa.
sirka yunwa ba ka- ka ci sama sama ya ka ɗan toshe wani ɓangaren wani ɓangaren kuma ka- ta ta damun ka To ai dama ku ustazai ne naji malamai suna ce hadisi dama ya ce a raba ciki gida uku ɗaya abinci ɗaya ruwa ɗaya kuma saboda iska shi aka raba kallawa bai san wannan hadisin ba ne.
eh to ai ba ina nufin kuma wai kakka kakka kakka ci abin da zai ishe ka bane ai akwai iya akwai a cikin sulusul da da'ami sulusul da sharabi wa sulusul da nafasihi haka yake dama hadisin Ashe malamin ya san hadisin.
subhanallahi Aiki ne aiki ne da shi yake dan wahala.
ba zan da gemu ba daga tana amma ina zama ka ai fatara ce ko da jawo shi to nan bayanan Wai aiki da aiki da wancan hadisin ne yake dan wahala amma an san shi.
yake yake ai To inda ana aiki da shi ba sai a dan zuba sama saman ba kawai a shiga gari a yi ta kaurayawa.
to ai ba wai an ce ka bar yunwa bane ai sai ka karo yunwa shine kai ɗaya sai kuma ka sa ruwa da na biyu N- na uku kuma shi na gaba wa numfashi kuma da hadisi nuna ba an ce wa ka ka ci ka wannan ba a gani a ko da amul wahidi wanda aka ce ya ka fi sunayi ne to yanzu ba ma da amul wahidi ne tunda yanzu in ka so ka ci da amul wahidi akalla ɗari uku na ɗari biyar zuwa sama shi yanzu zai zama da amul wahidi din to yanzu yawanci ba ma isa cin abincin ɗari biyu ma kai tsaye Wai ya dama haka kebur yake sa mutum.
yo ai shi za aka tsane shi aka la'ance shi daga Allah subhanahu wataala Wannan wannan abu da ƙarfi ya ji yake.
kebur ba keburin nan ta mai sauraro yadda tattaunawar tamu ta kasance kenan da wannan bawan Allah mai ruwan malamai da kuma yake ta zagaye gari yana waɗannan batutuwa mai taken kasaruna wanda a hannu guda yake da awar cewa kebura ne suka yi masa yawa kuma wato ainihin fatara da babu ta tumurmushe shi da sauran al'umma shi yasa ya fusata ya fito yake ta waɗannan abubuwa a titi wanda a hannu guda kuma yake alakanta abubuwan nasa da cewa duk ma sun samo ko in ce addini ma ya nuna cewa irin wannan yanayi na fatara haramun ne har ma yake kawo hadisai da ayoyi a hannu guda kuma yake ganin cewa shi kansa halin da yake ciki ne na waccan fatara da babu da kuma kassaruna din da ta mamaye shi ta sa yake waɗannan abubuwa sannan hannu guda muka ji yanda aka fara bashi magunguna irin na tasa da lurar duk da dai ya ce kassaruna din da kuma keburan suna saka hauka to amma dai ya yi nuni da cewa shi fa maganinsa ba irin na mutanen ɗorai ba ne ba ko da wanau gidajen da ke waɗannan garuruwa guda biyu a'a shi waɗancan abubuwa za a bashi manyan abubuwan da ake girmama a Najeriya har ma a yanzu aka fara yi masa dafi da wasu ya rinka ninkewa yana sawa aljihu kuma ya ƙara shiga gari ya bazama ya ci gaba da wannan da'awa tasa Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani